الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin na masjid da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram a cikin wannan watan mai alfarma na ramadan idan ba a manta ba a mun kare kitabu siyam kenan za mu komo baya tun da dama tsallake ne muka yi kasancewar muna a cikin lokacin ramadan sai muka ce to kenan mu ɗauki ɓangaren azumi tunda bangaren ya kare za mu komo inda muka tsaya idan bu manta ba za mu tashi a yau babu salatul musafiri wal maridi babu mai bayani akan sallar mai balaguro da kuma wanda yake a cikin rishin lahiya ‘yan uwa masu girma sallah tana ɗaya daga cikin ibadu ko kuma daga cikin ibadu na aiki’ sallah ita kadai ce ibadar da duk halin da mutum yake Allah bai doke mishi ita ba duk halin da mutum yake sai idan yana ba a cikin hayyacinsa ba matukar da ya cika sharuɗan sallah to dole sai ya yi ta to tare da wannan kuma Allah madaukakin sarki da yake mai tausayi ne a gare mu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr sai ya kasance idan mutum ya shiga wani hali na tsanani to Allah maɗaukakin sarki yakan sauƙaƙa masa wasu daga cikin ibadu daga cikin su sallah daga cikin waɗanda ake ma sauƙi a wajen sallah shine mai balaguro da kuma wanda yake a cikin rishin lahiya dan me yasa mai balaguro ake masa sauƙi a al'amarin sallah dan saboda a ɗabi'ance musamman a wancan zamanin balaguro abu ne mai wahala shi yasa ma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-safaru qita'atun min al-azabi shi balaguro kamar wani yanki ne na azaba don saboda mi don saboda mutum yakan rabuwa da masoyansa lokacin da kake balaguro ba duk abin da kake so kake ci ba lokacin da kake balaguro za ka iya haɗuwa da wasu abubuwa wanda suke na ɓacin rai da abin da ya kama da haka ko da yake kun balaguro tare da shi akwai akwai amfani mai yawa kamar yadda al'imamu shafi'i akwai cikin wani baiti nasa yake kwadaitar da mu akan balaguro yake cewa yake cewa tagharraba anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi yake cewa ka rika barin garin ku zuwa zuwa wasu garuruwa dan saboda neman daukaka yace kai balaguro domin a cikin balaguro akwai amfani guda biyar na farko ce tafarruju hammin shine yayiwar wata damuwa da kake da ita a nan garin ku an bata maka rai sai kai balaguro dan hutu amma mafiyanci na mu ba mu saba da irin wannan balaguron ba ko mafiyanci talaka bai iya irin wannan balaguro ko sai masu abu su ne za su tahiya da da da Niger ta yi zahi sai su tsere su yi imma Abuja kamar yadda har yanzu akwai wasu can ko imma su yi Abuja ko su yi Morocco ko su yi Horanshi to wannan shi kuma talaka ba Allah in ba yayi cikin daji ba ba abin da zai yi ko jayyid to shine kenan akwai yayi damuwa sannan kuma yake a cikin wannan balagoron za ka iya ka samu abokai a ƙasar ku kai na kai ka samu aboki ta hanyar balagoro wanda ba dan balagoron ba da ba za ku haɗu da shi ba na gaba shi ne yace neman abinci wannan ko tabbas mu ga naune ba je mutanen Nijar domin da yawa daga cikin matasanmu hanyar samun abincin shine wajen wajen diga to shine kenan shine waqtisabu ma'ishatin ta hanyar balagoro za ka samu abinci sannan na gaba yake cewa kuma mutum zai iya samun ilimi wannan kuma tabbas abu ne wanda ke tabbatacce a lokacin magabata ma ana kiyasta ilimin mutum da yawan balaguransa me yasa domin a lokacin ilimi bai wajiba ba ko ina ake samun ma'ilmanta ba to sai kai balaguro ka je wajen wannan ka je wajen wannan daga cikin Allah me yake da suna malaman nan guda hudu malami guda ne kawai ba a yi mai ba a yi ma shaida da yawan balaguro ba shine imam imam malik shi kuma ya samar mishi da wannan domin ya taso a cikin tabi'ai tabi'ai a lokacin suna madina to kun gani sai ya kasance shi mai ilmantan suna tare da shi kenan baya bukata da ya je ina a ya je wani gari to shi yasa sauran amma su kuma sun shahara da yawan balaguro su misalin al-Imam Shafi'i su misalin al-Imam Abu Hanifa da sauransu na gaba shine na ƙarshe shine me yake da suna zaka iya ka koyi wani ladabi wanda baka da shi so da yawa za ku gani samarinmu in suna a Nijar sai ragwanci irin ɗan kasuwancin gana na hidda a kaihu da irin ɗan kasuwancin gana hirɗe da irin ɗan kasuwancin gana yasan masai duk suna ganin ba za su iya ba amma idan sun ji wasu ƙasafa a yanzu sai a zamanto masu zuhudu ko girman kan nan duk sai ya sabka an gaya da ko mafi yancin kuka je za ku ga aikin su kenan abinda ake raina anan shine za a yi a can kenan ɗabi'a ta me ɗabi'a ta canza a takaice dai balaguro yana da mahimmanci ko da yake kuma akwai meke da suna akwai kuma wahala a cikinsa to kenan dalilin wannan sai allah madaukakin sarki muna sauki a cikin balaguro da kuma mai rishin lahiya shi mai rishin lahiya a ɗabi'ance kowa ya san da cewa rishin lahiya a tare da shi akwai tsanani kenan dai wannan babin yana tabbatar mu da ɗaya daga cikin ka'idodi na meke da suna alkulliyatul khamsa ka'idodi guda biyar wanda a kansu ne gaba ɗayan fikihun addini ke gudana shine almashaqqatu tajlibu taysir almashaqqatu tajlibu taysir tsanani yana jawo sauki a duk lokacin da mutum ya samu tsanani to sai Allah ya buɗa masa wani sauki inna ma'al usri yusra wannan shine kenan jayyid hadisi na farko da mala ya kawo a cikin wannan babin shine hadisin Aisha mala yace an Aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha allah ya dada ita ta ce awwalu ma furidatu salatu ne. farkon farlanta sallah da aka yi rako'i guda biyu ne fa uqirrat salatu safari sai aka tabbatar da sallar balaguro wa utimmat salatu hadari sai aka cika sallah ta gida muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa walil bukhari a riwayata imamul bukhari ثم هاجر sannan sai manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina fa furidat arba'an sai aka farlanta ta raka'a guda hudu wa uqirrat salatu safari ala al-awwal ita kuma sallar balaguro aka barta a al'amari na farko wa zada Ahmad Ahmad ya kara illa al-maghriba sai dai maghriba fa innaha witrun nahari domin ita witri ce na ini wa illa subha kuma sai dai asuba fa innaha tutawwalu fiha alqira'a domin ita ana tsawaita karatu a cikin ta wannan hadisin bi mukhtalifi riwayatihi a Aisha take cewa sallah farkon farlan ta da aka yi raka'a biyu biyu ne kowace sallah raka'a biyu magriba biyu isha'i biyu la'asar biyu azhar biyu da sauransu to daga baya lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina sai aka cika sallolin aka maida su raka'a nawa hudu-hudu an gane da kyau ko amma ga wanda yake mazamnin gida wanda yake a cikin balaguro shi kuma sai aka bar mishi yanda al'amarin yake a farko na yin raka a nawa biyu-biyu ta ce magariba ita abin da ya sa ba a maida ita raka a biyu ba don saboda ita wutirin ini ce an gane da kyau ko ita wutirin ini ce domin duk sallar da mutum zai ana so ta kasance wutiri to a cikin ini sallar wutiri ita ce sallar la'asar shi yasa kuka gani a sallan magariba shi yasa kuka gani da rana ba a yin witiri sai wanda bai samu ya yi shi da daddare ba zai yi shi da ranan ko kuma duk da zai yi shi da ranan ba zai raka a ba zai yi number and pair ba ba zai yi adani na mara ba sai ya cika sai kuma ta ce sallar asuba ita kuma an bar ta a haka nan ba a ƙara ta ba don saboda ita ana tsawaita karatu a cikinta kenan tsawaita karatun ya mai gurbin mi rakowi guda nawa rakoyi guda biyu da ake yi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan ya nuna mana ga tarihin sallah farko raka'a biyu biyu ake yi daga baya aka ƙara hudu hudu a takaice wannan hadisin yana tabbatar mana da mashru'iyyatu alqasr tana nuna mana tabbacin yin kasaru ma'ana rage sallah ga wanda yake a cikin balaguro jayyid a hadisi na gamba da yake cewa وعن عائشة رضي الله عنها أنكر بودك عائشة ألا يدد إتا أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من ظن الله سناد أمين الله سكارة تبتا أغريشي كان يقصر في السفر يا كسنتي yana rage sallah a cikin balaguro yana yin kasaro a cikin balaguro wa yutimmu kuma yana cikawa wataran wa yasumu wataran yana azumi wa yuftiru wataran kuma yana aje azumi rawahu daraqutni imamu daraqutni ya rawaito sa wa ruwatuhu thiqatun kuma marawaitan wannan hadisin tabbataccu ne ma'ana adillai ne illa annahu ma'lulun sai dai hadisin akwai illa tare da shi wal mahfuzu sai dai abun da yake tabbatacce an aisha ta min fi'liha aiki ne na aisha wa qalat kuma tace innahu la yashqu alayya shi cika sallah a azumi cika sallah a balaguro baya mini wahala akhrajahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya rawaito sa wannan hadisin dangana shi zuwa ga manzon Allah da'ifi ne amma dangana shi zuwa ga aisha sahihi ne kenan sai a ce sahihun mawqufan wa da'ifun marfu'an wannan shine kenan aisha ita yana daga cikin fikihunta shine idan tana balaguro ita ba ta yin kasaru wataran tana yi wataran ba ta yi a ƙarshen rayuwarta ma mafi yawanci duk balaguron take ba ta yin kasaru an gane da kyau ko bayan wannan kuma a idan tana balaguro tana yin azuminta ta ce ita wannan bai mata wahala kenan ita aisha tana gani a fikihunta ba kowa ba ne ya dace ya kasaro ba kowa ba ne ya dace ya aje azumi don yana balaguro sai wanda abin yake masa wahala in bai maka wahala kana da sauki to ka cika sallah shine ra'ayin aisha radiyallahu anha an gane da kyau ko bayan aisha akwai uthman shi ma yana da wannan ra'ayin wanda idan muka zo a gaba za mu ƙara tattauna mas'ala ta ta uthman radiyallahu anhu jayyid a kayan mu ci gaba ina so in faɗakar da mu akan kaman burwi da muke ɗan shi haka nan da can yana watan yana ɗauki hankali yana tasiri a wajen a wajen karatu akwai malamin da yana burwi shi bai ma iya yin karatu yana surutu bai ma iya yin karatu kuma yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin ladabi na majalisi na karatun hadisi shine yin shiru rishin yin shiru lokacin da ake karatun hadisi ayar faɗin Allah maɗaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي kada ku daga sautin ku akan sautin annabi al-imam malik radiyallahu anhu ko hafizahullahu rahimahullahu ta'ala yana daga cikin wanda shigin ra'ayin duk wanda ana karatun hadisi yake daga murya shi baya tsaya ya saurara to kamar ya ci karo da wannan ayar ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi fawqa sautin nabi kada ku daukaka la tajharu aswatakum fawqa sautin nabiyyi ولا تجهروا له لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم kenan yana da kyau a yi kokari a kiyaye wannan kamar dai inda Allah yake cewa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wannan ayar ta alqur'ani ce ita kuma wannan ayar ta mice ce ta hadisin manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam malamai suke cewa ilimi baya samuwa sai ta hanyoyi guda biyar awwalan as-samt yin shiru na biyu alistima saurarawa domin kana iya kai shiru baka saurarawa kana iya kai shiru amma zuciyarka ko hankalinka na wani wuri na biyu suke cewa alhifis har da cewa na uku al'amal shine aiki da abin da ka karanta na uku adda'watu ilaihi kira zuwa ga ilimin an gane da kyau ko Allah ya bamu ikon yin haka jayyid hadisi na gama yake cewa wa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala yuhibbu an yukta rukhasuhu lalle Allah madaukakin sarki yana so a zo ma sauki idan yayi yana zo yana so a zo ma rahusarsa kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu kamar yanda yake kyamar a zo ma sabon Allahnsa a zo ma sabonsa sa rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa sahahahu ibn khuzaima al-imam ibn khuzaima ya inganta sa wa ibn hibban da imam ibn hibban wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu kamar yanda yake son azuma abun da ya cilasta shine azaim ma'ana kamar yanda yake so azuma farilla wannan hadisin ibn umar yake cewa manzo Allah ya ce Allah yana so idan ya yi rahusa a ɗauki rahusar kamar yadda yake so idan ya ce ku yi abu ku yi kamar yadda yake so in ya ce kada ku yi abu ku nisance sa kenan mi wannan hadisi ke nuna muna ina nuna muna istihbabul akhdhu bir rukhsa ina nuna muna mustahabbi ne mutum ya rika aiki da saukin da Allah madaukakin sarki ya masa an gane da kyau ko kenan wannan hadisin da malai kawo su a babe na mi na kasar me yake nihi kenan mutum yana balaguro yayi kasaru shi yahi da yami shi yahi da yami da ya cika an gane da kyau ko idan yana balaguro yayi kasaru shi yahi da ya cika domin idan yayi kasaru yayi aiki da saukin da Allah ya masa ne amma sai dai a wancan satin na taba gaya muku akan cewa likulli qa'idatin mustathniyat akwai lokacin da kada ka yi amfani da sauƙi shi yahi sauƙi shi yahi dacewa da kai amfani da sauƙin bil misali ya tadhil maqal kai ne baka da lahiya lokacin ramadan sai dai ka cilasta kanka akan za ka yi azumi idan ka yi azumin nan da kai da mai rashin lahiyan da bai cilasta kansa bai yi azumin wanne ne yahi a wanne ne yahi ku bani amsa a wanda yana da lahiya kuma ya cilasta kansa domin ya nuna yana kwaɗayin me yana kwaɗayin abun kuma ya yi abun a lokacin da ba za a taɓa iya ramka shi ba a irin wannan lokacin mana shi wancan da ba zai ramka ko anya lokacin da zai ramka yana samun falala irin ta yin shi a cikin ramadan ba zai same ta ba an gane da kyau ko kina akwai lokacin da rishin amfani da rahusa shi yahi akwai misalai masu yawa wanda za su iya kusanto mana da da wannan mai da suna ka'ida kin wannan shine kenan a hadisi na gaba kenan sai Aisha take cewa malaiki cewa wa an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas Allah ya da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza kharaja masirata thalathati amyalin idan yayi tahiya daidai da tahiya ta mil guda uku aw farasikha ko kuma farsahi guda uku salla raka'atain yana sallata raka'a guda biyu rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kenan na an samu shakka shakka ce ta marawacin hadisin shin idan manzon Allah ya tahiya ta mil uku ne ko kuma a farsahi guda uku me ake ce ma mil mil kamar wani kilgo ne nasu na masafa kamar irin wannan zamanin kilometer ko da shine ake kilgo to su a lokacin suna kilgo da mil da farsakh mil malamai suna kiyasta sa mil guda yana yin 1,60 km 1,60 km kenan bai kai kilomita biyu ba to mil guda kenan kenan an ce mil uku ya yi kilomita nawa hudu ko kusan biyar ma hudu ko hudu da wani abu kusan biyar dai yake yi kenan mil uku to a nan akwai shakka marawacin hadisin ya shakka ko farsahi ne me ake ce ma farsakh shi kuma farsahi shi yake yin mil guda uku an gane da kyau ku farsahi guda nawa yake mil guda uku to kenan farsahi guda zai zai kilometer nawa ha zai kilometer biyar ko biyar ba wani abu kenan farsahi guda uku zai kilometer goma sha goma sha hudu ko kuma abin da ya kama da haka sha hudu ko sha uku to kenan sha uku ko jayid kenan sha uku zai yi kinan ana sai ke cewa manzon Allah ya kasance in yayi balaguro daidai adadin kilometer guda goma sha uku yana yin mi yana yin kasaru yana yin raka'a guda biyu an gane da kyau ko rawahu muslim muslim ya rawaito sa wannan hadisin malamai suka ce ba yana nuna ba a'a sai in mutum yayi balaguron da ya kai kilometer goma sha uku ne zai yi kasaru a'a yana nuna dai manzon Allah yana yin haka an gane da kyau ko hasali ma malamai sun yi sabani wai shin har shi yin kasaru yana da adadi kayyadadde adadin masafa adadin tsawon tahiya akwai adadin tsawon tahiyar da idan mutum ya yi ta ne zai yi kasaru ko kuma babu haka malamai sun samu sabani sosai akan wannan sai dai magana mafi inganci shine babu adadi kayyadadde anan suke kawo ɗaya daga cikin ka'idodi na usul fiqh suke cewa suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi dukkanin abin da shari'a ba ta ƙayyade ba daidai kaza ne za ka yi kaza to za a ƙayyade sa da urfi me ake nuhi da urfi shine al'adar mutane za a ɗauka a al'adance daga ina zuwa ina ne in mutum ya tahiya ake ce masa ya yi balaguro misali a nan ya mai sai mu ɗauka shi nan da kwalo idan mutum ya tahi kwalo ana ce mishi ya yi balaguro ko kuma cewa dai za a yayi tahiya ya tahi anguwa ya komo to in dai har za a ce masa sunan balaguro an gane da kyau ko to ya halatta ya mi ya halatta ya kasaru ana ganewa da kyau wannan shine kenan kenan al'amru maradduhu ila al'urfi kenan za a yi aiki da al'urf al'ada muhakkama wannan shine kenan kina a takaice magana mafi inganci babu kilomitar kayyadadde da za a cewa sai mutum ya yi sa ne zai yi mi zai yi kasaru wannan shine kenan misali nan nan ya mai dan yana babban gari ne wanda har yanzu ba a san al'adar ba kuma mafi yawancin mutanen kowa ya zo ne amma misali mun muka doka a can wajejen mu akwai ƙauyuka wanda suke kewaye daga da gari to akwai ƙauyen da in mutum ya tahi ana ce mishi ya tahi gari ne mana ba a ce mishi ya yi balaguro misali akwai wani gari da yake mallamawa shi yanzu ma ana cewa ma cikin ma garin yake cikin ma madawa yake misali akwai wani gari da ake ce ma tumfafi duk wanda ya ta tumfafi ba a ce mishi ya yi balaguro sai da a ce ya ta yi nan ya dawo to akwai wanda suke masu dan nisa haka kaɗan to irin su ne sai a ce mutum ya yi balaguro kenan irin su zai yi mi irin su zai yi kasaru insha Allah jayyid sai a hadisi na gaba shine mala yake cewa wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas Allah ya dada shi yana cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min almadinata ila makkah mun hita tare da ma'aikin Allah daga madina zuwa makka fa kana yusalli raka'atayn raka'atayn sai ya kasance yana sallatar raka'a biyu biyu hatta raja'na almadina har sai da muka komo madina muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin na imam al bukhari ne wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa qala yace aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama 19 yawman manzon Allah ya zamna kwana goma sha tara ya kusuru yana yin kasaru wafi lafsin a cikin lafazi bi makka yana yin kasaru a makka tis'ata ashara yawman kwana guda goma sha tara rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito sa wa fi riwayatin li abi daud a wata riwaya ta imam abu daud sab'a ashara sana eh sab'a ashara ma'ana kwana goma sha bakwai wa fi ukhra a wata riwaya khamsa ashara kwana goma sha biyar walahu an imran bin husayn akwai har yanzu gare sa shi imam al-bukhari daga imran bin husayn thamaniya ashara kwana guda goma sha takwas walahu an jabir radiyallahu anhu har yanzu akwai gare sa shi imam al-bukhari daga jabir allah ya dada shi ce aqama bi tabuka 20 yawma manzon allah ya ya zamna a tabuka kwana 20 yaksuru salata yana rage sallah mala yana kasaru ruwatuhu thiqatun marawaitan wannan hadisin tabbatattu ne illa annahu ikhtulifa fi waslihi sai dai an samu sabani shin hadisin mausul ne har zuwa ga manzon Allah ko kuma a'a wannan shine kenan wannan hadisin bi mukhtalafi riwayatihi yana bayani ne akan shin idan mutum ya je a balaguro kwana nawa ne ya halatta a gare sa yayi kasaru an gane da kyau ko shine abin da yake bayani kenan ruwayoyin ga sunan mabambanta wasu suka ce manzon Allah da ya je Madina da ya je Makka daga Madina ya je Makka ya yi ƙasaru tsawon kwana nawa tsawon kwana ashirin wata riwayar tsawon kwana ashirin ba biyu wata riwayar tsawon kwana ashirin ba ɗai wata riwayar tsawon kwana goma sha bakwai malamai suka ce dukkanin wannan riwayoyin ba za su yi tasiri ba akan ingancin hadishin domin kowanne sahabi yana gayin abin da shi ya sani ne an gane da kyau ko misali idan kuka yi kuka yi balaguro akwai wanda shi yana manta shin kwana nawa ne aka yi to sai ya kiyasta ina zamanin kwana ashirin ne shi ma wancan hadisi ce wancan sahabin sai ce kai kwana goma sha takwas ne to haka nan ne kenan duk wannan ba zai tasiri ba al'ahamu dai babu ruwa da ta wuce kwana ashirin an gane da kyau ko to kenan wannan hadisin malamai suka tattauna shin yana nuna idan mutum ya balaguro ba zai wuce kwana ashirin ba yana kasar ko kuma a'a ko kuma kaka shi ma akwai mikir suna manguna masu tsawo a tsakanin malamai sai dai a ra'ayu a mai da suna al'ansaf wanda yake al'ausat shi ne idan mutum ya yi balaguro da niyyar ga adadin kwanan da zai yi to ba zai yi kasar ba wannan shine ra'ayinsu mazhaba ta imamu ta imamu ahmad bin hanbal irin su al'imam ibn taimiyya duka ra'ayinsu kenan idan ka yi balaguro da niyyar ga adadin kwanakin da za ka yi an gane da kyau ko to in kashe da ka iso garin da kake kaman kai ne iqama ne kenan ba za ka yi mi ba idan anta muqimun lasta musafir sai sai ka dauki hukuncin kamar dan gari tunda ka kayyade kwanakin da za ka yi an gane da kyau ko ba za ka yi kasar ba sai ka zambi ka zambin mutane sallah amma idan ka je da niyyar bukata ce ta kai ka idan ka samu bukatar nan za ka komo baka kayyade adadin kwanakin da za ka yi ba to ya halatta kai kasaru an gane da kyau ko ko kwana nawa za ka yi an gane da kyau ko to wannan hadisin malamai suna dora shi manzon Allah da ya je aikin haji ne ya je da wasu ayyuka na me yake da suna na da'awa kenan tunda bai kayyade kwanakin ba to shine sai manzon Allah ya ta yin me ya yi ta yin kasarun sai ya ta yin kasarun sai sai da ya mi har sai da ya komo tunda bai kayyade kwanakin ba haka malamai suke suna hada muke da suna wannan wannan riwayoyin kenan ko a yanzu kai ma idan kai balaguro baka kayyade ga kwanakin da zaka yi ba to za ka yi ta yin ƙasaru sai lokacin da bukata ta ƙare ka komo an gane da kyau ko idan kuma ba ka ƙayyade kwanakin da za ka yi to a wannan lokacin da ka sabka daga balaguro ƙasaru ta me ƙasaru ta tsaye da sai ka ta cika sallarka wannan shine ra'ayi wanda yake mai da suna al'ahwat ma'ana wanda idan mutum ya riko da shi to ba za a samu matsala ba domin misali mu ɗauka akan cewa wanda suka ce wanda suka ce idan mutum ya je a balaguro da niyyar zama ba zai yi kasaru ba su ne ke da gaskiya to kai kuma da kaje sai kai ta yin kasaru an samu matsala ko ba a samu ba an samu matsala amma lokacin da ya kasance kayi ka cika sallarka to ko da a ce wa'ancan wanda suka ce mutum zai yi kasaru su suka yi gaskiya sallarka tana nan domin dama kasaru ita mice ce rahusa ce baka dai rage sallar ba ko an gane da kyau kuto wannan shine kenan yasa muke da suna malamai suke cewa al-khuruj min al-khilaf mustahabbun wa min turuq al-khuruj min al-min al-khilaf shine mutun yayi aiki da abun da yahi abun da yahi yawa an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah shi yasa idan muka zo a akwai riwayar Aisha da muka wuce a can baya gani ita a balaguranta ma cikawa take yi a tsakiyar hanya tana kasaro amma da ta sabka cikawa take yi cikawa take yi kun bayan wannan akwai Uthman radiyallahu anhu lokacin da shi ya je a aikin haji a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya zo a hadisi umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasaru idan ya je a wajen aikin haji ko umara umar abubakar shi ma haka yake yi umar shi ma haka yake yi sai a lokacin usman da lokacin sa yayi ya zo a wajen aikin haji a ƙarshe-ƙarshen khalifancinsa sai ya rika cika sallah a shekarunsa na ƙarshe tunda sai da ma aka samu su daga cikin sahabbai suka masa magana dan me yasa baka yin kasaru baka yin abin da manzon Allah yayi abin da Abubakar yayi abin da Umar yayi kai zaka saba musu an gane da kyau ko shi Usman sai ya raka'o'in sa guda guda hudu hudu ya cika to daga cikin dalilan da Usman ya bada yake cewa a wannan lokacin an samu diyawa daga cikin ƙauya sun shigo musulunci kuma daga shigar su musulunci suka zo aikin hajji ya ce to ina tsoron in muka ci gaba da raka'a biyu biyu wanda suke sabin musulunta in suka zo aikin haji suka saba raka'a biyu biyu busan da cewa ba mai balagoro ne aka ma saukin sai su koma a gida su ci gaba da yin me da raka'a biyu biyu shi ya sama a shekarar da usman ya cika raka'a hudu an samu a riwaya sai da wani ba kauye ya zo ya ce masa to ya aka kuma an ƙara sallah ne ya ce lahiya ya ce aini tun shekarar bara da na zo na yi sallah tare da kai na ga raka a biyu kake to in mun zo me yake da suna azhar da la'asar raka a biyu nake yi an gane da kyau ko to aka ce yana daga cikin ma dalilin da yasa Usman ya yi mi Usman ya kara dawama akan wannan ra'ayin nasa na cika me yake da suna sallah a wajen mi a wajen balaguro baya yin kasaru a kashe kashe rayuwarsa kina kun ga sai aka samu Usman da Aisha duka wannan wannan ra'ayukan su ne kina kuma wannan ra'ayin idan muka yi amfani da shi za mu iya mu sauƙaƙe ma da yawa daga cikin wanda busan al'amari na na ƙasaru ba wannan shine kenan insha Allah sannan wannan hadisin har yanzu yana daga cikin abin da zai nuna muna ashe garin da aka aihe ka in dai ba a cikinsa kake zamna ba ka zo to ya halatta ka yi mi ka yi ƙasaru domin manzo Allah a ina ka aihe sa a makka yanzu ina a ƙarshen rayuwarsa ina yake da zama madina yanzu ya zo a makka maimakon ya ce garinmu ne kenan ne ba dan balaguro ba ne ba zan yi kasaro ba hakan gani sai mazu Allah ya kasarunsa sai nuna cewa al'ibratu bil maqam abinda ake lura ina ne kake da zama to nan ne ba za ka yi kasaro ba duk inda ka je za ka yi kasaro wannan tambayar mutane da suna yin ta malam ya halatta in mutai tai garin su ya yi balaguro to kun ga tambayar ma tana bukatan istifsal tana bukatan ya faɗaɗa garinku wanne garinku garinku na zama ko kuma garinku na aihuwa domin kowa yana da gari biyu an haini da kyau ko to in ka ce garinku na aihuwa sai a ce a wannan ai balaguro ne garinka na zama sai a ce a to ai wannan shi kuma ka zo da niyan zama ne wannan shine kenan insha Allah ya ake gane mutum garinsa na zama shine inda mutum ya yi niyyar zai zamna tsawon lokaci wannan shine kenan jayyid sai mu zo a hadisi na gaba maliki cewa wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya da shi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idar tahala qabla an tazigha ash-shamsu idan zai tahiya balaguru kamin rana tawa'i akhara az-zuhra ila waqti al-'asr yana jinkirta az-zuhr sai lokacin la'asar thumma nazala sannan sai ya sabka fa jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin su tsakanin mi az-zuhr da la'asar fa in zagati ash-shams idan rana ta karkata daga tsakiya qabla an yartahila kamin ya tahi ya daga sallar zuhra zai sallaci a zuhar sun maraki ba sannan sai ya hau ya tahiyar shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ta hakim fil arba'ina a cikin littafin sana'a na al arba'un bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci sallar zuhra wal asra yana sallatan az-zuhr da al-asr thumma rakiba sannan sai ya kama hanya ya tafi wale abi nu'aim a riwaya ta abi nu'aim ya ce fi, fi mustakhraj muslim a mustakhraj na na mai yake da suna na muslim ya ce kana idha kana fi safarin mazu Allah ya kasance idan ya kasance a cikin wani balaguro fazalati shamsu sai rana ta karkata sallar zuhra yana sallatan azahar wal'asra da la'asar jami'an a gaba ɗayansu sun martahala sannan sai ya tahi wannan hadisan duka suna bayani ne akan aljam'u baina salataini fi safari hada salloli guda biyu a cikin balaguro an gane da kyau ko akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir to a ɗabi'ar balaguron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai fara balaguro sai ya duba ya ga rana ba ta huta daga tsakiya ba kenan yana nuna lokacin azahar bai mi ba bai shiga ba to yana tahiyarsa ya yi ta balaguronsa sai lokacin la'asar ya yi sannan ya tsaya ya yi azahar da la'asar kenan ya yi jam'u ta'akhir ko ya yi jam'u ta'akhir tunda ya jinkirta azahar zuwa mi zuwa la'asar to idan kuma zai yi balaguro sai kasance rana ta huta daga tsakiya kenan azahar ta kama sa a ina a gida kinan sai ya tsaya ya sallaci azhar sannan sai ya kama hanya ya tahiya shi can sama hanyar sai ya sai la'asar ana ganewa da kyau wannan shine kenan a shi hada salloli ba kowace sallah ake hadawa ba sai sallolin da suke da lokaci guda kamar yadda na sha faɗa muku asalin lokutan sallah guda uku ne dalilin faɗin Allah madaukakin sarki aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr ka tsayar da sallah idan rana ta hutu idan rana ta hutu ta karkata daga tsakiya wani salloli ake a wannan lokacin azahar da la'asar lokacinsu guda ne duluki shams shine mi shigowar dare da lokacin da rana ta faɗi wacce salloli ake a wannan lokacin a azahar magariba da isha'i sai ƙur'anul fajr shi kuma ake a wannan lokacin asuba to wannan su ne lokuta guda uku shi yasa wannan azahar da la'asa kana iya haɗe su idan kana balaguro magariba da isha'i kana iya haɗe su idan kana a cikin balaguro amma ba za ka iya haɗa la'asar ba da magariba ko kuma ka haɗa asuba da isha'i wannan shine kenan insha Allah jayyid sai a hadisi na gama yake cewa wa an mu'adh ibn jabal an karbo daga mu'adh bin jabal رضي الله عنه الله يدد شي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من تتارد ما أيكن الله أياك تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا سيكسنتي ينا سلر الظهر دل أسر قباء ينسو ألوك تيقوده والمغرب والعشاء جميعا هكما مغرب دا إشاء ينا ينسو أتاري أنقايا دكيوكو نفرقو شيني جمعو a ko da yake ya danganta daga daga sallolin tunda idan ya kasance an yi azhar da la'asar ne lokacin la'asar sai zamanto jam'u ta'khir an jinkirta idan ya kasance a lokacin azhar ne aka yi azhar kin da la'asar an yi jam'u taqdim an gane da kyau ko an gabatar da wace sallah la'asar wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibnu abbas Allah ya dada su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la taqsuru salata kada ku yi kasaru fi aqalla min arba'atin burdin a ƙasa ga burdi guda hudu min makkata ila usfan daga makka zuwa usfan akhrajahu ibnu khuzaima al-imam ibnu khuzaima ya hutar da wannan hadisin jayyid kina wannan hadisin malamai shi ma suna cewa sahihun mawqufan wa da'ifun marfu'an in aka shingina su zuwa ga manzon Allah da'ifi ne amma in aka shingina su zuwa ga Ibn Abbas sahihi ne kina Ibn Abbas yake cewa kada ku yi kasaru a balagurin da yake kasa ga burdi guda hudu me ake ce ma burd shi ma nau'i ne na kilgon masafa da suke yi burdi guda shi yake yin farsahi guda uku kenan burdi guda hudu malamai sun kiyasta yana yin kilomita saba'in an gane da kyau ko kilomitar saba'in jayyid kenan shi al'imam ibn abbas a ra'ayinsa duk balaguron da bai kai kilomita saba'in ba ba a yin mi ba a yin mi ba a yin kasaru a ra'ayi na al'imam ibn abbas sai dai wannan ra'ayin ya saba ma sauran ra'ayukan sauran sahabbai kenan sai kasance wannan ra'ayin ba shi bane abun aiki domin mun gani akan cewa qaulus sahabi me yake suna hujjatun bi shartihi wa min shartihi alla yukhalifahu sahabiyun akhar jayyid kenan idan muka ji a wannan ra'ayin sai a ce kenan duk wanda bai balaguransa bai kai kilometer 70 ba ba zai yi mi ba ba zai yi kasaru ba akwai malaman da suke da wannan ra'ayin dalilin wannan maganar ta ta ibnu abbas jayyid sai garin usfan ɗaya ne daga cikin garuruwa wanda suke a cikin ƙasar saudiya shine garin usfan tsakaninsa da yake da suna da makka kilomitar saba'in ne kamar yadda muka faɗi a can harko jayid sai a hadisi na gaba maliki cewa wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir allah ya da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazu allah tsira da aminci allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce khairu ummati mafi alkhairin al'ummata alladina idza asa'u staghfaru su ne wanda idan suka munanta idan suka yi laihi suna neman gafara wa idza safaru qasaru idan kuma suka yi balaguro suna ƙasaru wa aftaru kuma suna aje azumi akhrajahu at-tabarani imam at-tabarani ya hutar da shi fil awsat a cikin littafin sana al'ausat bi isnadin da'ifin da isnadi wanda yake mai rauni wa huwa fi marasili sa'id ibn musayyib yana a cikin marasilikin sa'id ibn musayyib inda al-baihaqi a wajen baihaqi mukhtasaran a takaice wannan hadisin kenan menene da'ifi ne mafi alkhairin al'ummata su ne wanda idan suka yi laihi za su nemi gafara amma ma'anahu sahiha ma'anan shi tana da tana da kyau ko tunda akwai hadisi yake da suna kullu bani adam khata'a ko in adam gaba ɗaya suna zunubi wa khairul khata'ina at-tawwabun sai dai mafi alkhairin masu kuskure sune wanda in suka kuskure suna tuba su yi taubatan nasuha jayyid kina wannan hadisin bai inganta ba mafi alkhairin al'ummata idan suka yi laihi suna neman gafara idan suka yi balaguro suna kasaru idan kuma suka yi balaguro hanyar suna ajiye azumi wannan shine kenan domin kun ga a cikin hadisin ma ya saba ma yanda manzo Allah yake ko ga balaguro ina daga cikin balaguro ama mutum rahusa ya aje mi ya aje azumi amma kun ga manzo Allah bai aiki da wannan rahusa ba kun ga babban misali na waccan ka'ida da muka faɗi ko tana iya yiwa mutum ya ƙi aiki da rahusa kuma ya kasance shi aka yi so gashi manzo Allah a lokacin balaguro yana mi yana azumi a cikin watan Ramadan bai aiki da rahusar ba shi kenan shine sunna li kulli qa'idatin mustasnayat kenan wannan hadisin bai inganta ba وعن إمران بن حسين رضي الله عنه دقى إمران بن حسين الله يدرشي قال يتي كانت بي بواسير ناكسنتي إنا دا چوتر باسر أنسان چوتر باسر كو masu sai da maganin gargajiya sun san shi mi mi sunan cuta basir da da Hausa zahi ko dan Kano ko yawa dan Kano ma kuma suna cewa cutar basir ni lokacin ina ta tambaya wani me yawa cutar basir cutar basir sai daga baya aka ce ai dan Kano ne to ko dan Kano ma wasu san shi ba duka anan na kusa ga ciwon zahi an gane da ke ko to yace ina da cutar basir cutar dan Kano ma fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ani salati sai na tambayi manzon Allah game da sallah faƙala sai ya ce salli qa'iman ka yi sallah a tsaye fa in lam tastati idan baka iya ba fa qa'idan to ka yi ta azamne fa in lam tastati idan baka iya ba fa ala jambin to ka yi ta akan bangare guda ma'ana bangaren ka na dama idan ba samu bangare na hagu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito a wannan hadisin jayyid wannan hadisin har yanzu na ƙara tabbatar mana da ka'ida mai ke da suna almashaqqatu tajlibu taysir har yanzu yana tabbatar mana da faɗin Allah madaukakin sarki fattaqullaha mastata'tum ma'ana ku yi ibada daidai yadda kuka iya kenan wannan hadisin Imran bin Hussein ne ya kasance yana da cutar basir irin dan kanoman da mutum baya iya zama musa akwai dan kanoman da zai kama mutum da mutum baya iya zama sai dai sai dai ya kwance to irin shi ne ya kama shi sai manzo Allah ya ce ka yi sallah da tsaye in kana iyawa in baka iyawa ka yi da zamne inda zamanan mata kasa to ka yi da kwance wannan shi ne kenan akwai ka'ida a wajen malaman fiqh suke cewa ko malaman usul suke cewa a man fa'ala ma fi wus'ihi kutiba lahu fadlan tamama sa'yihi duk wanda ya saba yin ibada ga yanda ya saba yin ta sai wata larura ta hana masa yi ta yadda ya saba yin nan tan ya saba yin tan nan to za a ba shi cikakken ladar kamar yadda ya saba yin ta bil misali ya tadhi maqal imran bin husayn radiyallahu anhu ya saba yin sallar kaka daga tsaye yanzu cuta ta kama sa baya ma yi daga zamna sai da mi sai da kwance to idan yayi ta da kwancen za a ba shi ladar kamar yayi ta da mi kamar yayi ta da tsaye man fa'ala ma fi wus'ihi kutiba lahu fadlan tamama sa'ihi wannan shine kenan jayyid a hadisi na gaba mali yake cewa wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya dada shi ya ce adan nabi sallallahu alaihi wasallam maridan manzo Allah ya ziyarci wani maras lahiya fara'ahu yusalli ala wisadatin sai ya gansa yana sallah akan wani matashin kai ma'ana matashin kan shi yake azawa yana sujada a kansa an gane da kyau ko shine yusalli ala wisada farama biha sai manzo Allah ya dauki matashin yayi jiwa da shi wa qala sai ce salli ala al-ard in istata'ta ka aza goshinka akan kasa in ka iya wa illa idan ba haka ba fa aumi ima'an to kai nuni nuni waj'al sujudaka ka sanya sujudarka akhfada min ruku'ika tahi kasa ga ruku'inka kenan idan ka zo ruku'i sai kai hakan ga sujada sai ka ƙara sadda kan ya tai ƙasa an gane da kyau ko rawahu al-baihaqi imam al-baihaqi rawaito sa wa sahahahu abu hatim abu hatim ya inganta waqfahu kasancewar hadisi ne mawqufi amma me yake da suna wannan ita ce magana mafi inganci a wajen malaman hadisi akan cewa wannan jabir ne ya ziyarci wani maras lahiya sai ya jihwa da wannan matashin nasa an gane da kyau ko kinan ba asalinsa ba manzo Allah bane wannan aikin kinan shi ma a wata riwayar kinan sahihun mawqufan wa da'ifun marfu'an idan aka jingina sa da manzo Allah da'ifi ne idan kuma aka jingina sa ga Jabir bin Abdullah wanda yake ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai wanda suke mafiya riwayan hadisi an gane da kyau ko Jabir yana daga cikin su yana ɗaya daga cikin fuqaha sahaba daga cikin sahabbai wanda suka yi ilimin fiqh na addini wannan shine kenan jayyid har yanzu dai wannan hadisi yana nuna muna fattakullaha mastata'tum wa aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an naga manzon Allah yana yana sallah a tarabbu'i zaman tarabbu'i shine zaman tamukela kamar yadda wannan malamin yayi shine zaman tarabbu'i zaman tamu kela ya lankwashe kawahun shi yana sallah a haka nan yanzu da Allah wanda yake sallah a haka yana yin sujada bai su dawa kenan kun gani sai nuna cewa idan mutum yayi haka ba zai sujada ba sai yayi yayi menene yayi nuni yayi ima'i an gane da kyau ko kuma wannan a mafi rinjayen zato yana tsammanin lokacin da ya kamu da wani ciwon kai ne domin manzo Allah ya yi taɓa yin wani ciwon kai wanda mai yake da suna ya isko Aisha tana cewa ita ma tana ciwon kai sai ce bal ana wara sa bari dai ni ne zan cewa wayo Allah kaina an gane da ke ko to irin wannan lokacin kusa irin wannan ciwon kan mutum bai iya kai kansa ƙasa idan zai kai kansa ƙasa sai ji kaman kan za a cire sa ne to irin wannan sai manzo Allah irin wannan sallar an gane da kyau ko amma akwai ka'ida har yanzu a wajen malaman usul suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura ana kaddara ta ne daidai gwargwado me ake nihi ana nuhin a cikin sallah abinda kake iyawa dole ka zo da shi abinda baka iyawa shine zaka bari bil misali yattadhi maqal akwai wanda shi tsayi ne bai iyawa an gane da kyau ko amma yana iya sujada yana iya ruku'i kenan baya dacewa a ce yayi sallah akan kujera sallah gaba ɗaya akan kujera don saboda in yi sallah akan kujera zai ruku'i ba zai ruku'i ba ba zai yi mi ba ba zai sujada ba kun ga wannan kuskure ne ashe da yawa da suke sallah akan kujeru wannan kuskure ne kuskure ne yana da kyau kuma a rika faɗakar da da mutane musamman latizawa su mafiyanci su suke irin wannan kenan in tsayin ne ba za ka iya ba ka zamna ruku'i kana iyawa sujada kana iya to ita dole sai ka yi ta ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wannan shine kenan jayyid ah baben ya kare ko masha Allah to kenan nan muka zo karshen wannan baben na me yake da suna na kasaru eh nan mun wuce ke hadisin Jabir ko duk ina kawo hadisin Jabir mafi girman abin da yake birge ni dama kun san ko kowanne malami idan ya kalli hadisi yana masa kallon fanninsa ne malamai suke cewa kowanne malami kana gane fannin da ya hirin shayi ne ta hanyar sharhinsa malamin luga idan ya ɗauko maka hadisi an wane an ananniyan harfu kaza ce jabir ananniyan fa'ili ne ko marfu'i kaza da kaza dan nan zaka gane cika wannan lugawi ne an gane da ke ko wani kuma zai ɗauko idan ya ɗauko aka ce an jabir Allahu akbar jabir yana ɗaya daga cikin hadisai kuduwa yana ɗaya daga cikin sahabbai kuduwa wanda ya dace a yi koyi da su domin a tarihinsa akwai abun al'ajabi an gane da kyau ko a wannan lokacin sai ka ce wannan malami malamin tarbiyya ne an gane da kyau ko domin su malaman tarbiyya mafi yawanci su rayuwar mutum rayuwar suke kallo ya rayuwar wani take me abun koyi a cikin rayuwarsa to shine dan abin da zan dan baskato muku rayuwar jabir duk inda karanta hadisin jabir farkon abin da yake zo mini a cikin kai shine wannan shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya haru da jabir akan hanya jabir sai ga alamun lalle ga hannunsu suna da al'ada in mutum ya aure ana gane ana ganewa ta kwanakinsa na amarci guda uku hannunsa yana da lalle ma'ana yana da wani wani turare na za'afaran wanda yake alama ta balge balge akan hannu yace ya aka yi yace ai manzo Allah aure nayi budurwa ka aura ko kuma bazawara sai yace ya manzo Allah bazawara na aura sai manzo Allah yace masa fa halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha me yasa baka aure budurwa ba wanda zaka mata wasa ta yi maka wasa to ni duk ba wannan ya dame ni ba mubarrirkin da ya bada dalilin da ya bada shine abin da ya birge ni yace ya manzo Allah ma'aifina ya rasu ya bar mini kannai mata kanana ce idan na aure budurwa warinsu ce kenan wasa ne za su yi ba za ta tarbiyyantar da su ba to shine sai na aure wadda ta girme mini don saboda ta mi ta tarbiyyantar da mi da kannaina ashe sai ya nuna cewa idan za ka yi aure ba maslahar ka kawai ya kamata a ce ka duba ba ka duba maslahar wanda matarka za ta zamna da su ka duba maslahar 'ya'yanka da za a aihuwa ma a nan gaba za ta iya tarbiyyar 'ya'yan da za ka aihuwa kana so ta ba 'ya'yanka tarbiyyar da ita take a kai shi ne wannan kenan kun gani shi ne babban ne abin da abin da yake birge ni a cikin wannan a cikin wannan labarin shi duk lokacin da za ku yi aure duk lokacin da mutum zai yi aure ya kokarin lura da maslahohin waɗanda suke a ƙasa gare sa ko kuma wanda za a aiwa masa a nan gaba gani kowanne saurayi yana so ya samu budurwa wadda shine zai buɗe ledar amma shi kuma tare da saurayi ne amma ya ƙimi ya kauce ma wannan son zuciyar nasa don saboda ya hihita a son ya hihita maslaha ta in uwansa akan maslaharsa wannan shine wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan shi ake cewa al-ithar wannan shine kenan shine mafi girma abin da ni na tasirantu da shi a cikin a cikin labarin sa ko da yake akwai abubuwa masu yawa a ciki wannan shine kenan insha Allah jayyid nan muka zo karshe kenan muna da minti nawa muna da minti takwas ta ya akwai tambayoyi in babu tambayoyi kuma sai mu shiga tatsuniya ko gata nan gata nan jayyid mhm alaikum salam wa rahmatullah eh mhm mhm mhm mhm eh eh kasar ta hau musu ko ba ta hau musu ba in dai har al'adance na ɗaukan sunan balaguro suka yi kasaru ta hau musu za su yi kasarunsu idan suka je a kasuwar komi za a dubi al'ada al'adance balaguro ne iya balaguro ne yi an gane da kyau ko domin yanzu da a ce da masafa ce ake kilgo da da tsawon wuri ne ake kilgo da ni na tabbata a wannan zamanin musamman a wannan garin nan ya mai da akwai anguwar da za a ce in ka tahi daga can zuwa wata anguwa kayi balaguro don saboda tsawon me tsawon nisan to amma da yake ba da tsawon ake amfani ba da al'adar ake amfani ba za a taɓa cewa kayi balaguro ba sai dai a ce ka ta anguwa ka komo an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan matukar da ya ɗauki sunan balaguro to shi kenan za su yi kasarunsu za su yi kasarunsu dangane da al'amari na kasaru abin da yake gaskiya magana wadda ta kwantar da rai shine ba kasar abin da ya shahi hada salloli jam'u taqdim da jam'u ta'khir magana wadda ta kwantar da hankali shine idan mutum ya sabka a inda ya zo ko da zai yi kasaru to abin da ya alkhairi kada yi jam'u taqdim da ta'khir kenan an gane da kyau ko abin da ya alkhairi ya bari har sallah lokacin ta yi sannan yayi sai idan da uzuri misali na cikin ayyuka ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sabka a makka daga cikin abin da yasa ya ci gaba da yin jam'u takdim da ta'khir shine ayyukan nan nami na aikin haji da ake yi an ƙara wanga wanga na jiran ku an ƙara wanga wanga na jiran ku to shi yasa sai sallolin yana hada su to amma an samu mafi yawancin da yawa daga cikin sahabbai idan suna a tsakiyar balaguro ne suke yin me jam'u takdim da jam'u ta'khir amma da sun sabka inda suka je za su rika yin kasar ne amma ba za su mi ba ba za su rika hada sallolin ba an gane da kyau ko kenan wannan shine abin da ya alkhairi jayyid mhm na'am jayyid jazakumullahu khairan wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci an gane da kyau ko lokacin muna zaune da malamin muna karatu an taɓa mishi wannan tambayar wai minister ne suke yanzu suna wani reunion suna son ko reunion kin aka tsaya in aka fara ba za a katse ba yanzu kawai sai ɗaya daga cikin masu sallah ya ce a yi jami'i an gane da ke ko a yi jami'i a haɗa azahar da la'asar to da sai rigima ta kabari ɗan me za a haɗa azahar da la'asar kaza da kaza shi ne shi wanda yake tambayar ce aka rabu biyu dai wasu suka suka zamna suke sallolin su azahar da la'asar wasu suka azahar sun suka tahiyar su to abin da suka yi ya daidai ko bai daidai ba wannan shine kenan jayyid a magana mafi inganci ko kuma al'ahwat shine abubuwa guda biyu zuwa uku suke sa a yi a yi kasaru a haɗa salloli guda biyu ko da ba a cikin balaguro ba na farko shine lokacin da ake a cikin yaƙi ko kuma ana a cikin tsoro an gane da kyau ko tsoron makiya su kawo farmaki ko abin da ya kama da haka na gaba shine dalilin ruwan sama ko wani caɓo ko kuma wani sunkurin sanyi ana tsoron in mutane suka koma gida su ƙi hitowa a lokaci a sallar isha'i to sai a game an gane da kyau ko na gaba shine dalilin rashin lahiya wanda baya da lahiya sallar da ke yake yin ta misali in zai sallah sai an sabko da bisa gado to dan saboda in abun kaman sabka saman gadon yana mishi wahala to ya halatta idan ya sabko aka aje sa akan kujera ya hada salloli guda biyu yayi sai ya koma ya kwantawar shi to wannan su ne abin da ake da dalili a kansu amma wanda ba wannan ba kawai don saboda reunion idan kuka yi haka aiki don kun yi hita al'amarinku na mi na duniya akan na mi akan na lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa wannan su dai ne a iya sani na wanda dalilin da suke iya sa ayi ayi jam'i a haɗa salloli ko da ba a cikin me ake ba ko da ba a cikin balaguro ake ba wannan shine kenan amma in a cikin balaguro ake to wannan shine abin da yake yake da faɗi sosai jayyid aha eh sosai sosai ana iya haɗe salloli bayan wannan kuma akwai wata matsala shine a kuna a cikin mota lokacin sallah ta la'asar yayi shofer ya ki tsayawa kuma kuna da tabbacin ba zai tsaya ba sai cikin dare an gane da kyau ko to a wannan me yake akan ku me yake akan ku kuna da tabbacin ba zai tsaya ba sai cikin dare murkushe shi za ku yi murkushe shi za ku yi ku hidda shi daga cikin mota ku tsaye da motar ku yi sallah ko kuma ya za ku yi a ayi ta jazakumullahu khair masha Allah ayi ta cikin mota domin malamai suke cewa dukhulul waqti akadu shurutus salah lokaci shine mafi mahimmanci daga cikin sharuɗan sallah an gane da kyau ko kenan me yake da suna duk a cikin yanayin da kake in dai ka tabbata da cewa ba za ka huta daga cikin wannan yanayin ba face lokacin sallar ya wuce to a wannan lokacin za ka yi sallar yadda ka samu kanka al'imam ibn usaimin ya tattauna wannan matsalar sosai a cikin a cikin sifat salat kinsa kun sa akwai na usaimin akwai na albani to na usaimin kin akwai misalin da ma ya bada na misalin mutum ya kama shi a gidan kaso kun sa akwai suluru da ake sa mutum ko idan za a sa mutum suluru sai an huda masa riga sindiri ake masa aihuwar uwarsa daga shi sai dan dan kali sun ake ce mishi ko menene dan wandan ne dan karami na kwana kuma a cikin sulurun hitsari da kashi an gane da kyau ko wannan shine kenan babu ruwa balantana ka ce kai arwalla yanzu abubuwa da yawa ka rasa na farko wurin da kake babu tsarki an rasa sharadi dai sharadi na biyu saturul aura babu me babu sutura sharadi na uku babu ruwan arwalla arwalla kuma daga cikin sharuɗan sallah an gane da kyau ko to ku bani kuma wani abu da babu a don kowanne ukun kawai muka tai idan lokacin sallah ya yi kasan da ba za a hiddo ka ba kamin lokacin sallar ya wuce an gane da kyau ko to haka za ka duka kai sallar ka an gane da kyau ko wannan shine kenan to za ka yi taimama a in babu ƙasa ba za ka yi taimama ba an gane da kyau ko in babu ƙasa domin da ƙasa ake taimama ko in babu ƙasa ba za ka yi taimama misali in duhu tsari ne wurin ko ina hutsari ne kuma haka ne suluru haka take ba za ka yi taimama ba haka za ka yi sallar ka kawai an gane da kyau ko wannan shine a ina gabas to ko gabas kun gani baka sani ba jazakumullahu khairan to duka haka za ka yi sallar ka dan saboda dai lokacin nan kada ya wuce kada ya inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawquta in akwai wurin da ya dace a ce an baka damar ka jinkirta sallah sai daga baya ka yi ta shine lokacin da kake a cikin yaki domin babu natsuwa an gane da kyau ku amma to hatta a cikin sallar idan lokacin yayi ba ami ba ba a ɗauke muku ba an gane da kyau Allah ya ce farijalan aw rukbana ko a cikin yaƙi kuke lokacin sallah yayi to ku yi ta idan a ƙasa kuke ku yi ta a tsaye kana so kama kahiri takobi kana ruku'i an gane da kyau ko ya zaka yi a nuna wannan zaka yi ima'i shine ma'ana ka nuna rijalan auro kubana ko kuma akan raƙumi kake ko akan me yake da suna dabba kake za ka yi kana yaƙi kana sallah an gane da kyau ko to shine malamai suka ce da a ce akwai lokacin da za a ɗauke wa mutane sallah da wanne ne lokacin nan ashe sunna cewa lokacin sallah shine mafi girman abu shi yasa malamai da yawa daga cikin malamai kuma wannan shine wannan ra'ayi wanda yake mafi inganci da gangan ka bari har lokacin sallah ya wuce baka yi ta ba ko ka yi ta Allah ba zai karɓe ta ba shi ne suke cewa al'ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin duk ibada da Allah ya saga lokacin da za a yi ta babu wani uzuri ka bari har lokacin ya wuce to ko ka yi ta Allah baya so an gane da kyau ko sai idan da uzuri ne idan shi kuma uzuri mun san menene uzuri kusan abubuwa guda uku ne mantuwa ko rishin sani an gane da kyau ko ko kuma kuskure ana iya kara da cilastawa an gane da kyau wannan shine kenan an cilasta ka an hana maka kai sallar wannan shine kenan jayyid mhm na'am aha mhm mhm mhm mhm jazakumullahu khairan wannan mas'alar ta yi daidai yace za su yi balaguro ne zuwa zuwa Turkiya lokacin da za su tashi a a kun hito daga can ne daga can kin lokacin magriba yayi eh daidai lokacin za a yi sallar jirgin ya tashi to a wannan daidai lokacin da za a yi sallar ne ba a fara sallar ba jirgin ya taso da a ce an fara sallar abin da ake so shine ku tsaya haku yi sallar sannan ku shiga jirgi amma kuna a cikin jirgin ne lokacin sallar yayi to a wannan lokacin kuna da damar ku bari sai kun sabka amma ko shi da sharaɗin in kun tabbata za ku sabka kamin shigar lokacin ne asuba an gane da kyau ko to a wannan lokacin kuna da daman yawa ƙarfe ɗaya da wani abu duk lokacin isha'i bai shiga bai shiga ba lokacin isha'i bai huta ba kenan kuna da damar ku yi mi ku haɗa su hatta wancan misalin da muka bada da a ce lokacin azahar ne yayi mai bis ya ce ba zai tsaya ba amma kun tabbata da zai tsaya kamin lokacin magariba ya shiga kuna da damar ku yin wannan sallar sai kun sabka sai ku haɗa wace da wace azahar da la'asar wadda ita bai halatta ku barta bane ita ce wadda dai za a shiga kamin lokacin wadda ba irin lokacin ta ba yami ya shiga kamar misalin la'asar da na bada kuna da tabbacin ba zai tsaya ba sai magariba kun ba ku yi mi ba ku yi la'asar ba to a wani lokacin cikin motar za ku yi la'asar kin dan kan lokacin ya mi ya wuce to su wancan dan me yasa dan lokacin su guda ne azhar da la'asar lokacin su guda ne magriba da isha'i asali lokacin su guda ne an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah lokaci yayi anan zamu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna sai a gobe in Allah ya so sai mu tashi a cikin sabon babe babu salatil jumu'a ko kenan wanda ba su littattafai su kokari su nemo takardu wancan dama na hudda su ne dan saboda nan ramadan ne kuma sun kare kenan wanda bai da kuma sai kokari ya samu koda a cikin salula ne ya zan kallo insha Allah inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh استغفر الله